الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني صلى الله عليه وعلى آله الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد من من شيخاني koguna na ilimi koguna na sanin Allah wana hakikatan kenan wa shari'atan sannan ababa wato masu jan mutane zuwa ga Allah manya-manyan asatiza manyan da katira da sauran jalsa mai albarka haɗuwa ta alkhairi haɗuwa da ake Allah da yi wa juna wato wasiya ta alkhairi da wasiya ta gaskiya wadda ubangiji yake cewa dukkan ɗan adam ya tafi in ba ɗan adam da suka kasance suna taruwa suna wa kansu wasiya ta gaskiya ba suna wa kansu wasiya ta hakuri kamar yadda suratul asri abin da take faɗa kenan haka nan wannan wuri wuri ne da ake wa juna nasiha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi a ciki gaba ɗaya ma ita ce ba komai bane sai nasiha nasiha shi ne in zauna in faɗa abin da na wato Allah yake faɗa wa bayansa a kan bayan watakila bai zo kunnanka ba watakila ka sani ka manta watakila ka sani baka manta ba amma ba ka aiki da shi to in tunatar da kai ko in tunatar da kai to yan uwa lallai abin farin ciki ne wannan domin gaskiyar magana a wannan zamani da muke ciki babu wani alheri gaba ɗaya a tsararin duniya a wannan zamani idan ba irin wannan zaman ba duk abin da za ka tafi shagoliya ce ya wuri irin wannan zaman da za ku zauna ku karar da kanku don a cikin lamarin Allah ku sanar da kanku abin da ba ku sani ba na addinin Allah komai ya kare a wannan lokaci ba irin wannan ba dama can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'una والعمر ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم دنيا كما لا يتكي دنياتي لأنتتياتي سيما زر الله يساح نوية آمين أبو النبا لأنتتي وباتي دنيا بيتي سي ذكر الله bayan zikirin Allah sai abin da ya wulance shi ya gaulance shi shi zikirin Allah ne sai ko mai sanarwa sai wanda yake neman sa su annabi ya tsari a cikin la'ana da aka yi duniya wataƙila wani ya ce a to an ce sai zikirin Allah kaɗai sai abin da ya warince shi to ina su sadar da zumunta ina su sadaka ina su abubuwa waɗanda ba a kira su da zikiri i suna cikin abin da warince shi da annabi ya faɗa wa ma wa za ku shi mai zikiri lokacin da yake zikiri ne yake fuskanta Allah yana fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah ne to me sadaka shi ne yake fuskantar me sadaka da mutum dan waye yake to duk abin da aka fuskanci Allah da shi shi aka tsabe kenan duk wanda ba shi ba kuma a cikin sharholiya da la'ana yake to kenan ashe falillahi alhamdu irin wannan zama shi ne yake matsala wannan hadisi na manzon Allah kamar yanzu mun yi zikirin bi ma'ana sannan gashi mun zauna za mu ci ko mu ji zai ci yanzu ya zama malamin wannan abin shi ma yana da kansa ya je ya jiya haka yan uwa abinda wannan majalisi mai albarka ya zaɓi mu tattauna a kai kamar yadda aka ji shine magana kan hada-hada ta dukiya a yanzu hada-hada ta dukiya a yanzu abu ne wanda wato kamar yadda dai ustaz na shek ibrahim bakari yake faɗa cewa abu ne mai faɗi mai yalwa kwarai domin in karabar rayuwa gaba ɗaya guda biyu to shi ya daurai sauran duk abin da ake yi to da ka a ce za a yi magana akan hada-hada ta dukiya da nau'o'inta a irin wannan lokaci tsakanin magariba da isha to ko da malam ya yi wasu maganganu waɗanda kyakkyawan zato ne irin da dama ba a samun irin wannan kyakkyawan zato sai daga zuciya tsarkakakkiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mumini madubin dan uwansa mumini ne shi mai maganar ne yake haka sai yake so ni ma ya hango da haka domin shi idan ka dau idan ka dau mudubi wa za ka gani kanka to dan haka shi da ya dauke ni sai ga kansa shi yasa yake cewa zan iya taba ko'ina kuma a cikin irin wannan lokacin wannan irin halin su ne falillahi alhamdu sai dai kuma abin da duk aka masana koya yake ba za a iya kasa dan tabuka koya yake ba da haka yan uwa in ana maganar hada-hada kuɗi kamar yadda na faɗa abu ne yake da nau'o'i da yawa sai dai mu ga me muhimmai da za mu ɗauka kamar yadda ya tattaka wasu daga ciki musamman a sa hali na banki a bankin ma mu'amalar ta banki tana da yawa wacce za mu ɗauka ɓangarorin da za mu ɗauka wanda su suka fi shafar mumini da musulmi cikin mu'amalar sa sannan kamar hali na irin shayar da ake ta siye a wurare yaya hanyar musulunci ta ciki sai kamar abin da ya shafi siyar da abu da aka yi amma da biya a hankali a sayan maka da tsada a san ba kudinsa ba ne amma a ɗora maka wannan karin da biya a hankali hukuncinsa shi ma a shari'a sai abin da ya shafi hali ya yi abin da ya shafi bangaren kamar da insurance ko kamar da yadda malam ya faɗa shi ma mutum ne ma hankali shari'a a ciki dukkanin abin da za mu ambata a nan sai dai ya zama kawai ɗan haskawa idan aka haska watakila wani yana ta kallon cewa abun gaba daya haram to sai ya ji ya yi ko akwai halarci ko ko ya halarci halar ne ya ci ko ko akwai halarci sauran bayani sauran hukunci sai ya je ya nemi shi a wurin malamai sauran littattafai to alhamdulillah abin da nake so ku fara da shi kafin ma waɗannan abubuwan da na ambata gaba daya na banki da shayar makamantansu ya kamata mu kalli in kalli ko mu kalli bangaren waɗannan kuɗaɗe da muke kashewa waɗannan naira da ake ce mata naira ko dala ko makamancin wannan abin da ya sa daga ya kamata da ce fara ta kai saboda cikin azumi na ji maganganun wasu malamai a kafafen watsa labarai da ake so a ce waɗannan kuɗi da ake kashewa babu ma zakka a kansu babu riba kusan tsakka ma kuma babu wani ya ce babu riba wani kuma ya ce tsakka ma babu to gaskiya sai daga irin wannan tsarin musamman tunda an faɗi ma maganar kuɗi to ya kamata lallai abin da kan wannan kafin mu je kan abin da ya shafi abin da ambata to shi dai magana akan cewa babu riba akan kuɗi ko babu riba akan ko babu zakka wata magana ce wadda wadda ya yi ta ya kalli waɗansu maganganu ne na magabata waɗanda suka yi a kan plus plus wasu sai su ce kuɗi kamar wannan takarda amma plus daban kuɗi wannan daban sai dai a kiyasta wannan da wancan kamar da waɗannan sun zo su din abin da ake kira plus a lokacin baya kamar yadda aka sani kuɗi da dukiya shi ne dinari da azurfa a lokacin baya sai ya zama ɗaukar dinari da azurfa yana wahala wa mutane a wurin ciniki saboda wajen canji idan na sai yanzu abin da za a bada canji dinari da azurfa to sassake shi za a yi koya za a yi wannan ya dinga ba mutane wahala sai ya zama aka koma ana amfani da fulus fulus farko bakin karfe ne wasu suka ce ana yin sa da abubuwa na nau'o'i daban-daban ne wannan sifulus yana ishara ne zuwa misali yanzu idan na sai abu wanda da zan ba da dinari goma sai a ce to fulus ɗari ya tsaya matsayin dinari goma ina baka wannan kasan kana da dinari goma a wuta saboda haka ya tsaya matsayin kuɗi wurin canje-canje wajen siye da siyarwa to shi ake kira fulus to al'alar hakika malamai da suka zo daga baya kuma daga mutum dimuna sai suka ce eh lallai babu riba a cikin kibulus mu babu zakka a ciki zakka tana cikin dinari da ne da azurfa amma shi wannan wanda ake ya ke tsaya a matsayin dinari da azurfa ake sababi da shi babu riba a ciki babu zakka shi wata tunanin abin abbas yana kan wannan magana shi ma ibadatu ahmad ya ya kawo maka sannan abu hanifa yana kan wannan da shi da albajin sa abu yusuf cewa babu zakka babu kudus babu riba a cikin kudus ko wajen tafazuri ko da siya jumhurin shafi'iyya ma suna kan wannan to wannan magana ita ce ta ɗauki 'yan zamanin nan kan cewa akan kuɗi ma ba riba ba zakka saboda me sun hako kuristin nan suna tsaya matsayin mai aka ce kuɗi na lokacin da naira da azurfa to yanzu naira ma da dala ba ka wani ai kamar kuristin da suna wakiltar dinari da azurfa ne to don haka sai suka ce duk da a can baya akwai manyan malamai da suka ce suka faɗi wancan hukunci to zai gangaro wannan hukunci akan kuɗi ma wannan da suka sa to wannan ya sun nema alfahari ba su hangi abin da ya ba wanda ya faɗi wannan waccan magana da aka ce babu riba babu zakka akan fulus wasu sun tafi akan haka amma wasu ba su tafi ba daga malamai tun a can din ma to amma wanda suka tafi akan haka suna da hujjoji kuma hujja ingantacciya kuma malamai ne yardattu a duniya to amma saboda sun tafi akan haka wannan ya ya tabbata ku gangaro mai kiyasin plus din da wannan da suna da ma'ana kusan iri daya a to me yasa saboda a lokacin da ake yin amfani da plus din su tsaya matsayin dinari da azurfa ba dinaran ba azurfa kuma ko da akwai ayya to ashe kenan zakka a lokacin abin da yasa aka ce kana kan ba ta kan wacce saboda akwai abin da ake zakar da shi ina da ya zama da ana aunawa ya zakar da shi akwai ta a yanzu duk duniya ina ne ake amfani ko ciniki da ina ya zama me yi tsaya matsayin su kudi da abu su zaka kuma sai an zai rubuta shi da ciki wannan ita ce magana ta gaskiya magana wanda take gaskiya duk wanda duk wanda ya ji wancan maganar to ya san kiyasi ne akan kudus ɗin wanda ya fara wannan maganar ulai ne ko ilai da ake faɗa mu kubucin misira wanda ya wafa shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari da tasirin da tara shi ya fara wannan maganar cewa kuɗi babu riba a ciki babu wannan magana ce in an ce haka a wancan lokacin kudus ɗin duk da ma'anarsa ne da irin kuɗi yanzu to a lokacin ana amfani da dinare da arziki sai dai dan saukin dauka ne ake amfani da wancan dan canji ne kawai saukin canji ake amfani da wancan shi a dan an ce babu riba ko dan babu amma na babu ne kiwa amma yanzu gaba ɗaya dukiya ta dawo takarda a duk duniya ita ake amfani wanda ya da kudushi cewa babu riba a ciki ko babu zakka yana so ya musu gaba ɗayan ma ke ciki na biyar na musulunci ko na zakka to shi kenan to sai a yi ne a yi zakar da ne kana da kudin da kai kasuwancin ka ba zakka a ciki sai ran da ka mallaki dinare da azurfa suka kai misali sannan kai zakka a ciki a wannan gaskiya ba wata ce inganci ba wanda ya tafi wannan manufar to ya tafi manufa ce wanda lalle ya san ya shirya zai haɗu da Allah ya bayar da hujja tun a nan ya nemi hujja wanda ba mu da zai gaya to kamar yadda na faɗa yan wasu kafin shafawa za a yi za mu hau ainihin hausawa da gurin banki ko da nake yi ko yake na ce ba abu ne da zai zama an yalwata gaba ɗaya ko a fito da abu da ya kamata a fito da shi gaba ɗaya ba amma za mu dubi a cikin banki da dubi kamar ɓangarori guda huɗu ɓangaren ajiya a banki kawai ka ba da kuɗi a ajiye maka sannan duk kake so ka karba za mu kubi bangaren ka ba da kuɗi ka aje a banki amma da niyyar a juya ka aje su dan a baka amfani zuwa wani lokaci rubu wannan bangaren za mu rubu bangaren ka ba da kuɗi banki ya ba da kuɗi ku haɗu ku yi wani abu za mu rubu wannan bangaren za mu rubu bangaren banki kawai ba kuma kai kana da wani abu su ba da kuɗi ka je kai za mu kuwa wannan bangaren su sama farko dai duba da ajiya a banki ka ɗauki kuɗi ka kai banki ka ajiye wannan da haɗuwar malamai jima'i kenan na lokaci waɗanda banki ya mutu a da suna da zamanin babu wata illa babu wani abu na haramci da Allah ya haramta ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a ciki ka ɗau kuɗinka je banki ka ajiye lokacin da kake so ka zo ka dauka abinda suke cirewa na haraji ko makamancin wannan ko wajen sawa ko wajen fitarwa wannan daidai ne domin lada ne na ajiyar da ka bayar a ba haka wanda sai dai ka rabu ba ne ka karu ba ce kuma raguwar ga dalili kuma kai an gaya maka abin da ake dauka ka sani tuntuni ba sai abin da aka ga dama za a dauka ina abu ne a fili shi ne abin da shi da a fili wannan ya wuce da yake sai maganar ka bada kuɗi ka aje kuɗi a kulle su kai kanka in kana so ka ɗauka ba za ka iya ɗauka ba sai zuwa wani lokaci da kuka yarjejeniya kai da bankin ka shi ne sirri ka aje kuɗi wata uku ko da shida ko shekara amma za a ba ka fa'ida kaza idan wannan muddar ta cika da muddar ba ta cika ba za ka zo ka ce kana neman ɓandala a cikin wannan ba za a ba ka ba wannan shari'a tana da mahanga asalin aga kudinka a wurin a wurin su da nufin kasuwanci zarar wannan ba haramu ba amma dan shi ne bawa shi ne ai shari'a take ce masa kirala na baka kuɗi kai baka da kuɗi baka da kuɗi in dauki kuɗi in baka in ce kan kai kasuwanci kai siye da sayarwa idan an samu fa'ida zo mu ga za mu da kai mu raba ko mu ba ka kashi ɗaya ka ba kashi duk muka mutum ma yadda kuka yi daidai kuka yi daidai wannan halin ne a musulunci to ai kaga kamar shi na banki ka ɗan kuɗi na ɗan kuɗi wanda ya ɗan kuɗi ya ba shi ba shi da kuɗi shi banki asali ai shi yana da kuɗi ba kuɗi mutane ba ne to a ce wannan ya aje kuɗi wannan ya aje kuɗi da nufin ai kasuwanci to wannan ma a wannan suna iya wannan haram ne ba haram ba ne to lallai shi kenan an tashi rusa maganar banki ba a rusa ta gaba daya sai irin abin da yake bullowa daga ciki na farko dai a nan idan za a ce in an aje an je an kasuwanci an je an dawo wata uku wata shida ne an samo riba kun yarjejeniya yadda za a raba daidai ne amma in an yi asara ma ita ma ta zama kai ma kai asara haka ne haka ne shi ma to an kauce ana an kauce wa sharadi ɗaya daga cikin sharuɗa na kirara idan aka samu wannan sharadin ya kauce gaba ɗaya shari'a ta ce ina fita ba na gaskiya babu shari'a cikin nan a ce idan ka aje wata uku za a baka naira ka aje miliyan ɗaya wata uku za a baka naira dubu tamanin to wata uku sai a baka tamanin da tirsan nan ma ga tamanin ɗinka wata kuma sai lokaci ya yi a baka wani dukiyarka to su suna da tabbacin za su ci tamanin ɗin ribar babu to ya aka kai ka samu tamanin ta wace ce da haka shari'a ba ta da wannan sam ba ga wata fuska da za a ce an zo an halatta wannan ba akwai yan uwa abin da ya sanar Allah wannan lijina mai albarka ta zaɓi wannan mawuri akwai wasu da suke so sai sun danna shari'a ba su danna zamanin ya fi shari'a ba a ita shari'a a danna ta wajen zamanin haka ake kokarin yi to gaskiya ne suke mutu da imanin sa lallai ya san abin yi a irin wannan daga ka san kawai idan ka je ka ka ka aje kuɗin ka a banki an zo tun farko ma an ba ka kuɗi wai da ya aiki da za a yi wannan kuɗin shari'a ba ke dan ka su saboda ba ba shi ba kasuwanci ne wani shari'a ta da kana da gaskiya ke amma a irin wannan wuri da yake hana kowa da kowa a karatuttuka kowane irin wuri ma abin da ake nema shi ne wanda ya ci irin wannan sai yake da wani abin da wanda yake magana shi bai sani ba bai iya iko ne muna da muna neman sani ta inda za a ce ya halatta shi haka ne da magana ta gaskiya malamai ne mu kai sun halatta saboda sharuɗa da yawa suke cikin kirara sun zame daga wannan kamar yadda nace ta taba zani idan haska wanda ya ga zai yalwata sai zai yalwata wannan babin kenan na mutum ya aji kuɗi a bashi riba kuma ba tare da asara ba ba shi da asara samu ka san wannan wani irin kasuwanci in kasuwanci na zamani ne Allah ne ke zamani ubangiji ya san ba shi ba ma dama da yake masani ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yake ba labari abinda za a yi tun daga lokacin da annabi yake magana har zuwa lokacin da za a rada duniya hukuncin da bai zo daga bakin manzon Allah ba hukuncin da bai gangaro daga Allah ba ba mu karɓa sa daga kowaye saka wannan shi abu na gaba shine ka aje wasu kuɗi wa banki na gano gida misali na zan siya banki ta ce ko kuma ga wani kasuwanci zan yi banki ta ce kawo kashi ɗaya bisa goma na wannan abu ni zan ci da kashi tara a je a yi in aka yi za a za a raba riba wannan musharaka kenan wannan ta yi daidai amma shi ma inda gizo yake saka shi ne shin wannan riba da za a je a raba idan ba a samu wata ba za ka kuma idan ku haƙura idan na ce ina zaton za a samu dubu ɗari biyar a cikin jirgin su banki sun ce to muka so ka za muke da shi in mun baka kuɗin mu in ce na yarda in aka ce aka samu dubu ɗari in su ɗari uku ne zan ba su sai na ɗauko kuɗi na na cika na ba su wani da jirgin ne wanda ya suna su a shari'a ba shi zuwa sai dai a ce haramu Allah ya mutu saboda ya kamata in aka tafi aka je aka samu in an samu riba duk kuma yadda ake magana a ga yadda za a samu tun ma aka kasa ita riba ana iya kasanta to duk abin da aka samu kashi kaza na ka kashi kaza na wannan za a halali ne wannan amma ba a samu ba to shi kenan sai an alaba ba kuma haka shari'a da ce haka wannan ba shi ne a cikin wannan da ake yi to lallai anan ba an tuba ko da tuba ɗaya tak wanda shari'a ta hana a yi a gudanar da ciniki a kan da shi ne garari garari ya shiga me ta ina garari ya shiga kai ka hango kun yi lissafi riba da za a ci kaza kaza ka zo ka ce ubangi za ka ba ta kashi kaza a ciki kuma ba lallai a samu wannan ba a iya rasa ma har kuwa dukiya to kuma ai garari ya shiga ko an samu garari ne na inda waya tabbatar maka za a samu sau da haka wannan ma matacce ne gaskiya matacce ne inda zai gyaru za a gyara shi yanzu idan gida ne yake so sai na ce gidan ci miliyan ɗari ne gida sai na ce ina da miliyan goma ban yi ta to ba cika maka miliyan tara sai aka ji aka sai gidan sai ban yi ce to daga yanzu kana da miliyan goma na da miliyan wannan gidan da nawa ke haya a duk shekara ana hayarsa miliyan biyar to to shi kenan to yanzu duk shekara daga nan zuwa shekara goma tukuna za ka biya wannan kudin miliyan biyar kuma duk shekara sai ka ba mu miliyan saboda kuma miliyan biyar ne ka ba da wajen goma za mu zara ka ka biya wannan ɗaya kuɗin haya to da ka sai a sa maka abin da za ka rinka biya na haya kuma kana biyan kuwa kuɗin cikin shekara kaza an fahimta kaga su banki bangaren fa'idar su kudin da zaka dinga biya na shekara na haya da za ka biya wa ko to ya dawo nan su za ka biya kuma za ka biya ko kuɗi cip shara ta ce to duk abin da za a yi da kwatakancin da wanda za a zo a yi shi shi ita shari'a ba ta ko ba a yi shi fai da fai kawai yanzu a nan ne kuri gida miliyan ɗari ne na sanin miliyan ɗari ka ba da miliyan goma ina bai sauran da wani barci sai to kuna fito barci saki kuna biya barci saki za ka dinga biyan kuɗin haya da kake zaune a wurin ko ake amfani da wurin ya zan tafi da tunda wuri a hannun ka yake sai ka sa ɗan haya ba kai ka karɓi miliyan goma a kai ba ruwan su kai ne sun ce sun yanke maka miliyan biyar ɗin ba su da kaya shi ke nan wannan duk yayi ba to a auna wannan da irin haka haka haka haka a cikin kasuwancin da ake yi irin wannan su ba wannan zai fata ne amma in garin ya shigo sai shari'a a fahimta sai magana ta hudu ta hudu shine kawai tsaba da kuɗi a baka je ka yi kasuwanci je ka yi abin da za ka yi amma a wata ko a shekara ga abin da za ka dinga ƙarawa kan bashi wannan hukumar kowane musulmi mai ƙaramin sani a ƙanƙanin sani ya san wannan alamun domin shi ne ainihin ma abin da aya ta mata sauka cewa in za ku ba da bashi zuwa wani lokaci to lallai kar ku dora wani abu kan bashi dan bashi dan Allah yake ba shi za a bayar a bayar ko za a bayar ba kawai ba za ka zo ko ba baki ba ina neman rance me zan me zan baka rance naira dubu hamsin to na baka dubu hamsin bayan shekara ka kawo ka kawo hamsin da ka ce kawai ya ka bani ka jefa min da ka karɓi hamsin da ni zan karɓi hamsin da yawa ka dubu ne ka na me kage ne Allah ya ba a kara wannan shi ne shari'a wancan kuma layi kunga wannan ya kauce idan ka je kasuwancin nan ka samu ba ka samu ba sai ka biya wannan kudin sai ka biya kudin da aka dora maka idan kuma ka bari lokacin ya cika baka biya wannan kudin ba za a ci gaba da cajin ka kudin uwar kudin da bashi kuma in an hada yanzu idan ka ɗauki miliyan goma rance da niyyar a shekara za ta kawo miliyan goma sha biyu to idan shekara sai baka kawo ba to da miliyan goma da miliyan biyu wanda za ka dora sai a sake ƙara musu ruwa sai ka sake ƙara ruwa har da biyu bawon abu ne bayyana ne haramun ila iyaka akwai daga cikin waɗansu malamai waɗanda suke ganin saboda zamani ko cewa idan ba a shiga irin wannan harkar ba za a iya samun musulmi su fasa wasu farkoki ko su kasi wasu harkoki don haka larura ta sa a iya yin haka kuma riban ma an ba mutum ya iya karɓa don karɓa musu kamar a ce ka ada kuɗin lokaci ya yi kawai an baka an ƙara maka kuɗin riba ba tare da wannan ba to ka iya karɓa wai don larura ta zamani to gaskiyar magana ni ba na cikin wanda nake ganin haka ko da wani na yana da kuma larura abin da ake cewa larura sai abin da ya kai ba yadda za a yi in ba yadda za a yi kuma ko halaka ko makamantan wannan mota waya za ta tabbata wannan sai a yi shi a matsayin larura Allah ya hana cin bushe amma an ce an zo kan za ka mutu ba abinci ka ci halal ne a wannan lokacin an ɗauka haramci to a irin wannan matsayin za a iya samun mutum ya girma na amma gaskiyar magana ina nasiha ga kaina da nasiha ga ɗan uwa masu wa'azi su daina ɗaukar babi na haja suna kai shi babu na ruwa akwai haja bukata kawai akwai larura shi ne dole to kar haka su guda shi wannan gaskiya mutum bisa da bukata ya shiga alama da to haja ke to amma larura ne kuma lallai shi haka a me yasa yanzu masu kuɗi da muke da su da manya-manyan mutane da muke da su ba za su iya kawalar da bankuna da za su wadatar da su daga wancan ba za su iya ba su ba su ba larura ba ce ba tunda akwai dama da za a iya yi aka yi akwai dama da za su kore su turje su ce mu addini mu bai yadda a yi haka ba in za a yi akwai tsari kaza kaza kaza kaza wasu za su so sai sun yadda da wani ba a yi ba duk ba a mutu an yi wannan ba sai a ce kuma larura saboda larura kawai an san da ita a wani baji da shiga ci komai a faɗe ta imamu ahmad ya ja kunne ya yi faɗa ƙwarai kan irin wannan babu a lokacin imamu ahmad ana magana kan cewa alƙur'ani halitta ne kamar yadda kake halitta wato ba zance ne na Allah ba kenan da ni halitta ne shi ma Allah ya halitta shi wanda yake da lokacin shugaba na wannan lokacin yana kan wannan magana sai ya rinka kamo ɗaya bayan ɗaya na malamai yana azabta su wanda bai yarda da cewa Qur'ani da ta bane aka kamo Imam Ahmad aka ce Qur'ani halitta ne ya azance ne na Allah aka daure shi aka rinka azabta shi aka rinka azabta shi an sa masa ranar da za a kashe shi sai aka yi mu sai shugaba ya kawo sai wani ya hau yana hawa ya tafi shi ba ra'ayin sa ba imam ahmad ya kace duk malaman da suke da wancan fatawar su su ita me yasa kuka ce qur'ani halittar da take a to me ya jawo to ai ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani ya ba mu dama kan cewa idan ya zama mutum ne imanin kudirinsa a zuciyarsa ba haka ya niyya ba idan ya amfani aka ambaci abin da zai ambata ko kafirci ne zai ambata kuma wannan ba zai cuce shi ba suka kawo cikin sabuwa shi ne da wannan suka fara sai ba mu amfani shi ko ku amfani da hadisi ba ku amfani da aya da take ba ni ma ina sanar da wannan ayar da wannan hadisi sai ran da aka zo yanka na kawuka zan ce Qur'ani ne domin sannan ne da nuna ta hau sannan ne nasu ya hau daidai a kuma ba ko ba su gaba da nasu mutum duk ku dawo wanda ne daga sakin addini a banza maka ƙara to dan haka yan uwa masu wannan sai da sabai a daina ɗaukar babi na hada bukatar ta dan adam a bai da larura a bari sai larura ta kama wannan shi to magana yan uwa akan abin da ya shafi al'aslu tsabta ina dangane da shaya a shi nan abu ne sananne ana da wato akwai gwamnati tana da irin nata shaya din akwai yan kasuwa suna da shi da makamantan haka to wannan lalle ciki ne na zamani wanda a can baya ba su bai zama akwai shi ba bai zama sananne ba in za mu hange shi a babin shari'a ya za a yi to a gaskiya idan za mu hangi sai da shi a babi da mahanga irin ta shari'a ta addinin musulunci mun nazari za mu ga zai fada cikin gida uku gida na farko dai ko hukumar ce ko kuma wani kamfani ne ko kuma wasu 'yan kasuwa ne suke da wani jari kuma abin da ake cewa shaya shine yanzu ina da jari wanda ni da kuɗi na ne na kawanar da wannan jarin na gina wani abu haka amma sai mai da shi ne aƙalla miliyan ɗari ne a ciki wanda na kashe sai ce ina wanda yake so mu haɗu cikin wannan ina sai da duk shaya ɗaya miliyan ɗaya kaga akwai shaya ɗari ke wanda ya zo ya siya ya mallaki daidai kadarin wannan abin da yake ciki na miliyan ɗaya a wannan wannan wannan shi ne sai to irin wannan kayan da aka same ta akwai nazari guda uku shi ne tukuna na farko nazari na farko shi ne za a kalli ita shayar ita ce a shayar ce sai da mai jarin mai da ke zuwa tsaro da ya ce shayar da kuma gwamnati ko wani yanka suna a yanzu a abinci ake siyowa a makamantan abin da shari'a da ake gaya da ake cikinsa shi take yi to maza maza take sai bangare da yi wanda shera ce amma wanda shera al'azir gidan giya kaza da kaza da kaza tata kunkuna sana'a ta gidan wanda shi amma akwai ne ba a kai musulmi ba kai da domin ana kuma tsanta a wani abin da ke tsanta wa kuma da Allah mu ka san da wannan ta wuce to sai ta uku ita ku ta uku sai a ce wanda ga ta asalinta an kawalar da ita da halali amma tana sa jarinta a gidan giya tana sa jarinta a gidan yan abin da ba a rasa amma asalin dukiya halali ce amma ta kai yi cinikin da ba a yi da ba a kuma tana yin wanda aka yi da to yaya kai da ita wannan wasu malamai suka haƙi waɗansu nasosi da waɗansu ƙaziyoyi da waɗansu magabata suka ba suka ce halarce ita ma kamar wanda akwai haya ta shari'a wacce ke a saudiya a riyal zama ta na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu da kulla ta ce halal ne a iya sa shaya a iya sa dukiya a irin wannan shi ba sa saboda ne kai kawai tun da ne ta tabbatar da ba za mu haramci kaɗai take ba tana yin wani abu na halal shi ma tabbas tana da shi to ka ƙaddara zuciyarka ta tafi cewa ɓangaren halalcin nan ka samu wannan abin da suka da muka yi kenan amma gaskiya wasu malamai da yawa wanda ni kuma ina tare da su cewa kada musulmi ya yi guda kada ya sa kuma sa ciki me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya tashi gaya mana al'amura yadda suke na mutane gaba daya sawa uku ne yace ita al'adala bayyinun domin ta sha kun gaba da kyau ta ko ta fada ta cikin nan wal haram bayyinun ayan an yi wancan wa bainahuma umurun a tsakanin tsakiyar can da nan akwai waɗansu abubuwa masu rikitarwa tun da ya rikicin da halatta ciki da haramta ciki wannan za a san za ta shiga cikin nan to sai mai manzan mu ya ce me ba ka shawara kai mai sai shaya a nan ka san dai mu tafi a ciki ko to me annaban ka ya ba ka shawara yace ka guje ta mai ta kashi hafi kada su tabara a yi wanda ya ja mutansa ya tafi ya bar wannan shuwa ya kubutar da addininsa da mutuncinsa sai ya ce wanda ya je mata fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ma an ce ba shi ma ya fada cikin abu sai ba mu misali ya ce kamar mai kiyo ne da yake kiyo ya kiyo nisanci shingen da ba a so a shiga da dabbobin sun shiga har da wasu shiga ne sun suna ganin abinci a ciki da kuwa wannan ne ina ganin hujjar da za a samu tura wanda ke da ku da haka wannan shi ne matsayin shi haka a nan shawara ta wanda da yake da wato kuɗi da yake son sai shayar ko da binciki shayar da tsantsar halali take yi to sai na sai shayar da take tabbatar da ba sa ciniki abin ciki yana kaf da ne akwai lauya na ya bincika duk mustanadan abubuwan da suke dogara a kansu abu ne da shari'a ta yarda ashe a bayan fage suna zuba jarinsu a yadda aka hana din nan oho ba magana ko Allah ba zai tafi saboda ban sani shi bai sanar da ni ba ni ban sani ba la halali ne tsantsa nake ci wannan baka da matsala da ko an yi haka baka da matsala amma kana sanar da abu ne ka san da shi ka shiga shi ne abu da shari'a ta yarda wannan magana kan shaitan sai mu tsallaka kan magana kan kan sai albayu bil asar sai sayan abu amma a rage biya hankali to wannan ma ciniki ne na zamani ciniki ne sabo ciniki ne da yake da mahangai da yawa shi ma mun kalle shi kallo na lura za mu iya kasa shi kashi ko kashi lallai akwai mahangar da za a hada shi tarifinsa ko yadda yake shine ni ne na ga motar nan amma ba da kudin su yi dan miliyan biyu ce ni kuma kudi na aiki ne kudin kudin ne kuma shi ke na ma'aikata ta sai ta ce idan kana son wannan motar zan iya siyan maka ita a miliyan hudu ko miliyan ko uku da ɗari kai kuma nan ka yankewa a albashin ka shekara shekara ko wata wata wata kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka biya wannan shi ne ciniki da ake biya a yanke maka shekaru da za ka biya wannan cinikin halal ne me yasa hatta bai ta biyo baya ba saboda yanzu nan kuɗinsa wannan naira dubu goma ne amma kirki kana ci kana gani saboda za a baka wani lokaci da za ka biya da tsawo an mayar maka da shi ko ashirin ko sha biyar kuma da rura dole ta sa da ba za ka iya sa mutum da siya ba kayan da to shi ne wasu suke hanyar haramci a ciki kamar yadda wasu malamai na zamani suke cin dama can wannan fatawar sai da ka same ta malaman zamani tunda ba ta da baya can babu ta baya ibn usaimin malamin da sufiya yana ganin haramcin wannan saboda ya ce ai wannan wayo ne da kawai ce a wannan wayo ne da ai riba dama can ba a baka bashi bane a tsara maka to me anan kuma to amma wasu malamai ba sa ganin nan wanda ma har akwai malami da yake gani ijma'i ne ma akan halal ne ibn hadar al-asqalani yana ci ya kawo wani cikin fatawar bayani cewa ai halal ne wanda da yake so ya kiyarta riba da ake ba da bashi a ƙara kuɗi a cikin aka ce haram ne ya kiyarta ta da wannan to kiyasin ne ma alfari lokacin da za a baka bashi dama an ce an baka bashi ne bashi sunansa kenan ba kun sunansa bashi dubu goma amma an tashi dawowa saboda adadin da za a ɗauka za ka biya dubu goma sha biyar wannan bai bane da lai haram amma wannan ai ba haka yake ba wannan sunansa ciniki ma da ba bashi ba lokacin da ka zo ka ga mota kana so ka san kudin ta ko baka san kudin ta ba ka sani ni da na zauna da kuɗi na sai mota in ce masa nawa za ka siya a kuna saboda shekara goma za ka biya ni ce a shekara goma ai na biya kuɗi na da yawa ciniki za ni nawa za ka siya ka siya miliyan ɗaya ce ka siya miliyan biyu ciniki ake asanar ko ba ciniki na sai mara tsada kawai sauran sauran amma bai zama riba ba domin ribar ba a kan ajalin take ba a kan kuɗin abin da za a sai gane dan dan ya fita wancan bashin da aka bayar akan lokacin da aka dauka a nan yanki shi kuma wannan tun yanzu aka kudin wannan ce aka kasa haka kasi aka yi da shi ku ciniki riwa ba ta yawa sai dai rashin rahama da rashin jin kai da aka ce kuma da sashi duka sana amma ba a ramu sosai to kaga ashe kenan wannan ba riba bace sai dai a ce kawai in an tsawala a kira shi da domin kuɗi ne sanannu kuka yi ciniki da shi ka biya aka aka kai da kuka yi kaza da shi kenan akwai wacce da wasu malaman da suka ce ma har ijma'i ne suka kawo barira hadisi na bukhari da muslim barira da za ta sayi kanta ukiya tara za ta bayar shi ne cikin da aka yi baiwa ce na da kwancikar da auren masu ita aka ce sai ta biya uku iya da ta ce to sai dai duk shekara ta sai ta bayar da uku iya da haƙin zuwa shekara ta aka yi da annabi ya hannu wannan nau'i ne na gwazo da ka sai a rarrabe haka sau da haka gaskiyar magana shi ne abinda za a lura da shi cikin wannan cinikin abu da ne in wannan ya so ko kai to hujja ta faɗi ta halarci shi ne na je na garan mota kamfanin mercedes ana sai da ita naira dubu a naira miliyan shida na zo kamfani na wani kamfani da ban wani wani mai kuɗi na ce ina son mercedes a da na gani a can amma ni kuɗi na da miliyan ɗaya ko sai in ce maka ah to ni zan siyan ba da miliyan takwas zan siyo ta siyan maka miliyan takwas kasiya na siya a yi ciniki a kulla sannan ni in ce in siyo ta haramun ne wani kuma an gane wasu dai bayan ya haramta a lokacin an samu bai da bala na sai da abu da baya an gane wannan ko haramun ne manzon Allah ya ce haramun ne lokacin da hakki ku ne zamu kamar yadda cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi ya zo wani mutum ya zo ya tambayi hakki ku ne zamu cewa ya san shi da sana'a ce akwai kaza to babu wa kuma annabi na bayan wurin sai za ka yawa da ina zuwa sai zo ce wani ya zo ya rasu da ya tambaye ni cewa akwai an kaza in je zo a kasuwa in je shi in je zo a kasuwa sai masa ne ce ta tafi ma la'in da ka saki ka sai ka siyo sannan ka kai masa ka sai da abin da ba ka baya an ka baka shi wannan kaga ya rauni to wannan shi ma kaga inda ya ba shi cikin da ya zama bai siyo ba a nan kan masjid aka ciniki aka kulla ciniki yanzu to kulla ciniki kafin ya je ya siya shi ne ya harka amma da ya yi kudu ya zo ya siyo masjid sai ya zo sai ya aje masjid nan sai kana magana kana so amma ba ka da kuɗi kaga nawa za ka siya ai ka san baka kuɗi ai ka san baka da kuɗi ka siya zan lamunce ka zuwa yaushe shi kenan ba shi ne magana lamunci eh na siya ce gono za ta samu dan miliyan ta kuɗa a haɓawa ne na fasa ko da ta miliyan sun jato ina maka kaza ni yanzu za ka yi abin nan ka je ka zai ce shi kenan na siya miliyan ta kuɗa zan ja zuwa wani lokaci a lalace sai ya lalace shi shekara biyu misali zai biya wa da kuɗi to sai shekara biyu ta yi ya cika kuɗin kuɗi an gane ya siya miliyan takwas shekara biyu a gani zai biya cikin shekara biyu shekara biyu ta yi ya biya miliyan takwas ya biya miliyan shida saura nawa miliyan biyu sai aka so da zai faru a sana idan ya ce ka sake tafiya na ƙara maka dubu ɗari ɗaya tak ma ya zama riba ya zama haramu domin a wannan lokacin ya koma bashi an tashi daga cikin gidan da bashi ake musu kuma an ƙara ruwa kenan a'a abinda za a yi kawai shi ke nan in alkawari suka yi lokacin alkawari ya yi wanda suka fi sai tafi kotu shi ne gudu in ba zai yarda kusan da Allah ya bashi ya samu ba sai tafi kotu ga shi mun alkawari ya karya alkawari duk yana da ce dama da kotu da karfi mota in ya riga ya hau mota a ce a kai da wani abu na su ya hau makamancin haka ya kuma bashi ne amma sannan sun abin da ake yi ba shi wannan shi ne daidai yadda ya dace da yi babi na ana babi na ciniki a hankali za ka idan an yi shi da wannan wasitar da wannan sirar ya yi sauran yana da cikin sharafinsa kun ga a ce a kula sharafinsa shi ne ya zama ba a kulla cinikin baka shi wanda za a siya a wurinsa ya je ya si kara kula ka a kulla ciniki a bayyana dai kawai dana neman kawai to a shi kenan haka ne ma'aikata da suke siyan abubuwan hawa yawa da ma'aikata su dinga biya a cikin albashinsu wannan daidai ne sai dai idan ma'aikatan ta ba a hankali sannan za ta ce za ta sayo da ma'aikatan kar a kulla cinikin har a yi komai da komai a sa a yi agreement kuma ba ta da abin hannunta a tabbatar da cewa ta ba da kwangila an siyo abin sannan ta zo ta ce ya so ya ɗauka amma a shekara kaza zai biya za ta domin an yi wannan sai da lafiya da shi ya fi islam da ya gare shi wannan yake sai magana a kan abin da ya shafi inshora to magana inshora inshora ita ma ta da suka so akwai inshora a kan rai a rayuwa gaba daya shi ne mutum ya ɗauki wasu kuɗaɗe da aka yarjejeniya zai rinka biya duk shekara za ka dinga biyan naira don mutane har sanda za ka mutu har sanda ka mutu in ka mutu za a ba maka danka wani abin da aka ayyana za a bayar su fa'ida su a nan shi tunda su sun yanke abin da za a ba in ka mutu tun yanzu amma za ka dinga biyan ta duk shekara to su a ganin su kaga idan abin da za a baka naira miliyan goma ne kai kuma kana biyan naira miliyan ɗaya duk shekara sai Allah ya taimake su kai shekara ashirin kaga sun siri wa ko to kuma in kuma suka samu tasgaro dan da ka fara biyan miliyan ɗaya sai ka mutu to kuma miliyan goma na sai su fara su ma haka ka'ida ce inshora ta rai akwai inshora ta lafiya inshora ta lafiya shine ya zama kada biyan shi ba duk shekara misali naira dubu ɗari biyar ka tafiya duk shekara ka za ka biya amma duk rashin lafiyar da ta kama ka duk kuɗin da za a kashe su za su biya da ka je asibiti ka sai ka wani katin inshora sai a yi musu makara ga patient ɗin ya zo sai su zo su biya aiki za a yi maka watakila shekara ka fara biya ka fara biyan dubu ɗari biyar sai wata rashin lafiya ta kama ka aka ce sai an je an yi aiki kuma kudin aiki miliyan ba ka zasu fahimta ko kuma kai kana can dubu ɗari biyar Allah ya kafi lafiya kai tafiya shekara ashirin ciwo kai kake kawai ba zan tashi da cewa ba ba ka wannan lokacin kudin ka da kake biyar ɗari biyar biyar da ba ka sayar da kudin ka ba to kuma kuma su kuma na ganin sun riba wannan shi ne inshora ta zai akwai inshora ta wanda shi ya fi saduwa a mota ana inshora a gida ana inshora a dukkan abubuwa dai wannan da wani abu na iya samu shi kuma kai wannan duk lokacin da wani abu ya samu wannan abun ba da wata sila ta ganganci ba to za a mai maka da shi kamar kudin su samu amma kuma duk shekara ka rinka biya masa shi ma kuɗi ko bai wanda ka kuɗi kasance wannan shi ne inshora ta wata nan ta kasasu to me ya ba ga musulunci a cikin ta to ba ga musulunci a cikin ta sai dai a yi haƙuri dukkan waɗannan guda uku ba ɗaya ne ingantacciyar kwana idan ta rage subhana kana nuni da ka allaka rayuwarka a wurin ubangijinka kai ka yarda cewa ba kai za ka arzuta bayan ka ba bayan ka kake so wanda arzuta ka mutu a basu to Allah ya ce na haru na su mun muke arzuta to ka haƙi wani abu anan ko imanin ka aya da ka sani yayi rawa idan ta lafiya ce to kana aje kuɗi dan saboda idan rashin lafiya ta same ka ka samu madogara to wannan shi kuma abin da za ka kalla shi kai ka san rashin lafiyar nan ba mai dora maka sai Allah ba mai cire maka sai Allah kuma kai ka tabbatar da cewa idan musulmi ya samu halin kansa cikin ciwo wanda ya rasa yadda zai yi haƙƙin wannan ya kuma ka musulmi ya wasa taimaka masa kuma ne daga Allah kuma ne daga manzon Allah shi ke nan kawo wata zai kuma musulmi ke daga barin hannu a kanka saboda haka wannan ma wani ne wani sannan inshora ta abubuwa na kasu lalace kasu kala kasu kala to wai yanzu shi ke idan ya zama a kowane abu kana da garanti a rayuwa a lafiyar da wannan da wannan to kai ba ka da jaraba kenan shi kenan kai ka shi kenan kai Allah bare da rage ka ba in ya rage ka ma kana akwai wanda zai fita kai ina tawakkal ina bid'a da in ka wasu mutum ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wada sunna cikin da kace ne da kai ba ma dika amur kumi idan kuna abu ya same shi ya hakura ya ga daga Allah yake ya zama alheri gare shi in kuma da dada ya same shi ya gode wa Allah ya zama alheri gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bala'i baya barin kumi ne na gari na Allah yana yi akusa yana kankaka har sai ka je wa Allah baka da ni gaban Allah ko ba kai ba ka san wannan kenan saboda ka rage shora wanda ka kafa ne a sai masa kwa ina bala yi da bala yi kiran ka ko ne kan baka din da saka ba ka biya ka ina bala yi waɗannan abubuwa suna doki irin waɗannan ya ka mu'mini shi ake yi karanta Allah a cikin da abin da sanin shi wannan bangare akwai wasu malamai da suke hangen halal ne me yasa suka ce ai mun bada tayawun ne wannan ya ga kudi wannan ya ga kudi wannan ya ga an hada kuma da ya samu wannan ayi a je a tafi wannan dan haka ta wannan babun ta halal saboda da aka ce ka biya dubu ɗari biyar a wata wannan ya biya dubu ɗari biyar a wata wannan ya biya dubu ɗari biyar wannan to sai rashin lafiya ta samu ɗaya zai ci miliyan uku a kaga an hana kuɗin su kuma miliyan uku kaga an taimaka sai suka ce a wannan babu da ala amma ku bai ala da gaskiya magana da suka yi abin da suka kalla akwai tushe guda da suka karya da kuma kuma sai da ba da dindin ba ne kuma ka kare ɗaya uku ba za su iya zama tasirin kwamfasi na baya garari ya shigo a cikin wani shari'a ta nan ginshiki ne wannan garari saboda me saboda idan musulmi suka yi haka to shi ke nan idan ya zama wato rashin lafiya da bata samu kowa ba ko kuma dan kafin ta samu dan kadan ne wannan kudin nawaye ha ta kaga da garari duk kudin da kuka zuba na waye za a damu da shi ku musulmai ko ku musulmai ko ku da ake taimakon za a za a ce to ba abin da ya faru yanzu kuma ba za a zo a dawo muku da kuɗin ku babu abu ya mula shekarar ya shi cikin shari'a ta cikin nan nan lamarin ya faɗa amma ba akwai ta hanyar da za a yi ɗan waken zagaye a yi irin wannan abu wanda shari'a kuma ba ta harama ta ina shi shi kenan kai ma da isu kai ma da mutane kai ma da imamu ku zo mu rinka aje kuɗi mun haɗa wata ƙungiya mu rinka aje kuɗi in da yamma wani abu ya same shi a taimaka masa rashin lafiya ɗin ko haihuwa ko makamacin wani abu a taimaka masa wannan yayi an haɗa kuɗi akan wannan abu yayin da idan ya zama da wani abu zai zo ya faru wanda ba abin da ya ba ta kuwa ga kudin sun kwari a ce dukkanin kun zo kun mutu sai a zo a raba maka da wannan kudin ba wani da ce na sani ba kuma sannan ba magana ce ta kaza kaza ba a kawai magana ce ta taimakawa ne ta awa ruwa da kan mai wancan kawo wannan wannan babu ya shiga amma wancan abin da ya sa aka kore shi saboda idan abin bai faru ba wasu ne za su rabuwa da kudin ba ku da kuka ajiye kudin wannan kuma abu zai da mu ko da ku alim ko ga akwai bambanci wato wannan babu ne wannan babu kenan na shura ga ta gaskiya shi ne dai kada da kalla abin da zai kalla in abin da zai yi dan ya samu wucin Allah a ciki sai abu na karshe shi ne babu na ciniki a cikin website internet kawai ina buɗe kwamfuta ta na shiga lai sai na hango wani kamfani suna shi da wani ga zarar ganin wannan abu watakila na tura na su da kafin amsa ta dawo sai na ce ina ne sai ni ma sai na aika a nawa sa ina da kaza na sayarwa to wannan cinikin in wani ya nuna ni kafin ni in karba abin da zan karba da ya halatta to da yake sannan duk abin da yake a nan don wasu akwai wani mutum wanda abin shari'a ba ta yi ta asibiti amma wai duk da shi ban karɓa wai ba a nan ya gani kuma ya harba shi wai gaba wannan abu bai zama haram ba a wurin sai a ai abin da yake halarta ciniki a irin wannan muhalli shi na farko abin da za ka gani din halal ne a cikin shi a shari'a hali da idan ka ga kudin sa ana sai da shi naira dubu ɗari sai ka sa katin ka siye shi dubu ɗari sai kamfanin ya ansa maka cewa ya samu wannan sabon kuma ga abin da za ka yi ba wannan lokaci sai ka sa kana sai da shi ɗari da hamsin a nan sai wannan ya halatta domin bai domin na farko ne kasiya ko sun yi rasu wani cewa da akwai ba babu don wani lokaci ana sa abu a ce ce rashi amma babu sai ka tura sai a ce maka to project ne amma sai shekara kaza za a sake ko kuma sai ka yi wurin to yanzu kai kuma ka sai da wannan shi kuma ka ce mana sai a wannan ya koma bai ba da ita sai ciki abin da ba kai amma ka tura kuɗi an ce maka mun samu kuɗi kuma ga abin kana ka mata kai in ka tsiyar da dai akwai da amma idan bai zama haka ba akwai wani abu da akwai garin da shi to da kan kwa shi kenan anan idan mutum zai sai abu ya tabbatar da abun akwai shi yana nan ya tabbatar ya mata shi wanda shi kawai da kule in an yi haka idan akwai sura da take iya nuna ke ka mallaka wanda waɗannan mutanen suka je babu kana iya kai karar su idan babu shi yadda suka gaya maka ko ba su da sifar da suka gaya maka za ka iya kai kara to a shi ka mallaka ne shi za a za ka kara za ka yi maka ne babu da shi wannan kuwa abin da ya sa ake yawan maganganu ya kuwa kamar yadda mai hadari Allah ya gafarta masa cewa bai halatta da musulmi ba ya sa ku ɗaya a kan kowace irin ma'amala an tare a dama hukumar laifi sai ya san me yin hukuncin Allah a cikin wannan ya sani sai ya to yan waka kan mun ana kawowa wanda lokacin san ko zai yarwata ba ina da nasiha ta karshe da zai shi ne a sani cewa to cikin abin da za mu dogara da shi a cikin duk waɗannan abubuwa shi ne tsoron Allah wanda ba shi da tsoron Allah ba wannan magana da ake maka ta saka ce wanda ba tsoron Allah a tare da shi wanda magana ba da shi ake yi domin shi komai ne ba shi da abin da zai tsare shi daga barin gidan wanda ku tsoron Allah ya zama shi ne jagoransa ya yi tattara cikin duk abin da zai yi ya nemi sani domin sani idan kuma ya sani duk ruwan da yake ciki ya ji tsoron Allah ya bar wannan ya yi abin da shi Allah ya ce ya sa tsoron Allah sa irin na masallaci irin na cikin sallarsa shi ne a cikin komai na ba'a kasaro gaban Allah a sallah ka ce Allahu akbar ka zuciyar ka ta kalli Allah cikin ka ya kalli alƙibla lalle Allah ka ki kallo amma ka ce assalamu alaikum ka fita ka ke ko ba kai bai yau mutum ya zo ki ta sallah idan an zo babu ciki ba kai bane wani musa da ku a musa sallah musa in ka ne cikin gidan ka ta ba ka da wata irin mutum ba yadda ka ce Allahu Akbar Allah ka fuskanta to in ka zo cikin ciniki kalla in ka zo wajen ofis kalla in ka zo kowace ma'amala kalla Allah dan Allah yana kalla idan dan uwa zuwa Allah cikin komai fatan Allah ya tabbata mai kama hannun waɗannan kungiya da ta shirya wannan zama mai alkhairi wanda ta fara farawa haka yi muna fata Allah ya karfafe ta Allah ya shiga cikin abu Allah kuma ya sa abinda aka tsaya da shi ya zama an same shi shi ne yadda Allah muna fata kuma yan uwa Allah ka rubuta dan a tabbatar da za a yi horo ai daban daban daban a yi kokarin halarta domin guzurin duka ne irin waɗanda ba a kai samu a yanzu yanzu za ka samu mutum baya na kan kake wai na da mutum da safe kullum da kake kasuwa ka kai ka kuɗi da kuɗaɗe wannan su bada ne to tun da Allah ya kawo iya ana samun sarari ko ana samun sarari wanda za su zama wajen da ake da dalili to kar a riga ya saba da ba ke da kuɗa da kuɗe mu da ke da wani ba da za su yi ana wa da lokacin da sun da ayi ba san kuɗi da na da ya da wadannan mutane a halin kawai ba dai wanda akwai yau ne kan tambaya ya hausa da kan kuma وأستكبر الأخبار لإقائه فلما التقينا صدر الخبر القبول ما سنجي لو سكافين شرق بكي أمين مجانا عند السجوة سنجي إلى أن سنة تسكين بيان سنة amma na tabbata yanzu an tsari da cewa kara yanzu da kaddamar wani iya bai ba mana haƙƙinsa ba babu shakka shan Allah ya saka masa da alkhairi ya nuna gwaninta ƙwarai da gaske ko in ce gwaninta ta bayyana cikin majalisar ƙwarai da gaske domin gwaninta ta farko shi a kutsa cikin kogunan ilimi a tsarin al'umma wajen cikin kowace matsala kulasa ba abin da yake da wahala kamar kulasa shi ya sa magabata suna samu ana bambanci ana gane bambanci zare da abawa ne wajen wallafa mutasarat duk manyan littafan da zaka ji gwaninta da ke cikin muktasar halil shi ne ya tara wannan ilimin a ɗan wannan littafin gwaninta da ke cikin muktasarul akwari shi ne ya tara wannan ilimin mai faɗi a ɗan waɗannan safarat da ke da saura ga babu shakka tara wannan ilimin da shafidai a cikin waɗannan yan da bayan ɗin wanda yake duk almajirin ilimi ya san an yi iyo an shiga cikin teku na ilimi an ciro kwalakwalai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ko da yake shi ma shafi ya yi ishara a kwai waɗanda kila za su ce ka almanan an kulle kofofi da yawa Allah ya baka wasu da alkhairi
idan a matsayin ana mai ta'adiki ila abin da zan ke wuce inda yiwuwa ikhtisarin mutasar to bai wuce kokarin ikhtisarin mutasar yawanci kuma ka ce za a yi ikhtisarin mutasar sai a goma zuwa alkhaz Allah ya kare ni a da farko shehi ya fara da magana akan al-blues wanda ya nuni da sabanin malamai a cikin maganar zakka a cikin kuɗi na takarda ko ko kuɗi ne wanda ba kiman su a cikin su su kansu ba ina fata an fahimta ba kiman su a cikin su su kansu ba abin da ake nufi da wannan shi abin da za ka kashe yan kai naira biyar kila shi za ka kashe yan kai naira hamsin kila shi za ka kashe yan kai naira ɗari shi za ka kashe yan kai naira dubu kuɗi sana'antawa saboda haka ashe kimar kudin ba a cikin ta ita kanta ba ne kima ce aka kirkira aka jingina mata to irin waɗannan kuɗaɗen menene hukuncin zakka da riba a cikin su to babu shakka matsala ce sabani abin da ya haifar da sabani wata sabani ce sabani ne da dalili shi shin dalilin mariban gaba ɗaya da hakiki ya faɗa ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa daidai ne dalili wasu malamai suka ce dalilin ban shine alwazaniyatu wal kaydiyatu wato duk abin da ake auna shi da kaydu kamar zinari da azurfa da duk abin da ake auna shi da wazar kamar kamar abinci shinkafa da gero to duka waɗannan akwai riba a cikinsu duk abin da ba haka ba ni ba cikin shi saurayi da suka ce don haka ne ba riba a cikin kwai don haka ne ba riba a wancan lokacin a cikin irin su hazarawa da sauransu don ba a auna su a wancan lokacin da wasu wasu malamai suka ce a dalilin ribar as-samaniyyatu wal iqtiyatu dalilin da yasa abin ya zama riba saboda samaniya shi wannan abin kuɗi ne shi kuma ɗayan abin da ya sa ya zama riba saboda abu ne da ake ci a rayu da shi akwai abin da ake ci kawai na jin daɗi kamar karar da sauransu akwai abin da ake ci ake rayuwa da shi irin shinkafa da wake da sauransu to sai suka ce waɗannan su ne da fitan to babu shakka duka waɗannan akwal ne wajen ai amma zamanin ku kamar yadda shirin ya ishara zuwa ga ayyanzu ma ba a kasuwancin ba samaniyar da cikin zinari da azurfa saboda haka lallai samaniya dole ya koma cikin takardar naira da takardar dala da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala ya dan adam ya yi bayani a cikin mu'amalolin banki wanda ya kawo uku daga cikin su ko ajiyar kuɗi savings ko fixed deposit a musharaka ko kamace a zo a hankali da banki a yi investment mura da kuma ba ka ba da bashi wanda a biya daga baya da ƙari wanda ake cin riban nasiha ce da kuma ya fi hukuncin shari'a a cikin kowanne wanda yake kusan a ɗaya daga ciki ne kaɗai malamai suka tafi a kan halarcinsa ijma amma sauran mafi yawan malaman sun tafi akan haramcin shi haramcin su ko dai wasu malamai suna ganin cewa halin da lura amma shaf ya zayyana halin da lura kwarai saboda girman yimfansa da fadin zuciyarsa da nisan matsayinsa to kuma wannan wani aiki ne wanda da asali ne a cikin addinin musulunci babban malami imamu shafi'i ya wallafa littafi ya yi zurfi cikin bincike a cikin abin da ake ce ma'alfi ko makasidi wanda shi mashirin ya ishara zuwa gare shi lokacin da ya yi magana bambanta bukatu zuwa baruriyatu da hajiyatu da kamaliyatu da tarbiyyatu addinin musulunci yana da manufa cikin rarraba abubuwa zuwa da wata wani dan adam gwargwadon yanayin rayuwa yanzu wutar lantarki a wurin ɗaɗan irin su manyan shugabanninmu ai da lura ne ba za su iya saboda rayuwa ba a wutar lantarki ba wai wani ina jin dan amurka ne aka ce ya je yana hira da wata minista a wata kasa sai yake cewa take cewa wai ya kuke rayuwa a afirka sai ya ce ki sauwara a yi awa ɗaya ba mutum lantarki sai ta ce ai wannan ba amfani abu ne da ba zai zuwa ba zai yi ba saboda haka kamar a ce ne ka samuwar mutum a cire kanshi kuma ya tafiya don haka tunanin ma ba ta lokaci ne ina ba da an fahimta na da ai tunanin ma amma ce a samuwar wannan ma ba ta lokaci ba amfani ta yaya zan samuwar a rayuwa ba ta tafi ai ba zai yi ba kamar samuwar a rayuwa da kuma shi ne to ga ta aure ta wannan ya zama da lura amma in ka zo bariya kaga na tuba da yake da yake to saboda haka dai kalma ce marina watan abin da nake nufi da marina akwai flexibility a cikin kalmar to amma dai da haka shan dai ya ce sai an kai wancan lalurar na ƙarshe a amma amma ba da sabon a sai an kai lalurar can na ƙarshen kafin a yi magana daga kafa to amma dai wasu suna ganin a a gwargwadon imani ne saboda ai ko wancan kaga da hadin da lura ai mutane biyun da suka je daya da ya sha wahala sai ya sai ya faɗa abin da ba a so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya dauri ya kifa nan to idan ya shahada aka shahada ta da shi to yana da ladan shi biyu wanda ya faɗa kuma abin da ba a so ya aikata to shi ma kuma shi ke nan da imanin shi na nan ne zuciyar shi lafiya
shi ma wanda ya faɗa ya faɗa din ba komai abu ne ya yi ƙarara sai dai ga abin da ya yi ƙarara
to shi a wajensa yana ganin baji wata alternative shi ne tsarin bankin musulunci tsarin bankin musulunci shi ne alternative to Allah ya bada mu da ina roƙon a ware wata muhazara shak ya ce kungiyar da suka shirya wannan muhadara ne ba kungiya ce su shirya wannan masallacin ne ya shirya su kuma masallacin ne yake ci gaba da shiryawa kuma wasu daga cikin yan uwa ya mata ya ce ma junniyul majhul din nan dogon yaro sun dauki dukkan dawainiyar shirya muhadara din da dawainiyar da yake tattare da shi kuma ba su saka san ma ko su waye ne su Allah ya saka musu da ina roƙon a shirya wata muhadara a kan tsare-tsaren bankin musulunci da shi ma alamomin tambaya don kuna da manya-manyan alamomin tambaya a kai shi kan shi tsarin bankin musulunci wata magana ce mai faɗi magana ce mai faɗi kwarai da gaske amma da za a bani damar ba da misali ɗaya sai ji irin misalin da shaɗa ba da na ji jawar mun ta hibin tabbiki wata kada gida kana so sai ka ce to ina son wannan gidan amma zan ba da 5 over 100 na kudin misali amma kuma gidan zan karbe shi a matsayin haya ku ba ni haya ana cika percentage din ku kuna da har ka har biya kudin haya ko in biya kudin gida amma kudin gidan ma za a yayyan karshe to wannan shi ma yana da tambayoyi daga cikin tambayoyi shi bai ku da bai ijabu da a mu'amala shi miliyoyin mutane su suke bambanta kasuwanci ba zahirin da musa ba da yawa daga masu biyuwar rayuwar bin islamin banki ba su gane wannan ba niyyar zuciya ne suke bambanta mu'amala da mu'amala ba zahirin kalmomin da aka amfani da su saboda haka idan lokacin da ka zo za ka kalli gidan niyyar ka saya ne shi kuma niyyar shi sayarwa ne to har yanzu dabarar haya da aka shigo a ciki bai tada saye cinikin daga saya ba saboda haka har yanzu an kara kuɗi ba san ko an fahimta ba idan niyyar ka haya ne sunan haya haya ba ke da mulki bayan rabuwa an san albayya a cikin halari ma da kaftari ba wa yake da mallaka ko biyu in ka ce ba za ka karɓi hayan ba lamarin zai yiwu gashi na yadda na siya na sa ba amma ba wani haya ba zai yi ba to an haɗa mu'amala biyu cikin juna kowanne ya zama sharɗin kowanne shi ma dai alamar tambaya amma dai wannan ba wajen sa bane a ina fatan mu sami lokaci mai tsawo domin tattauna shi shari'a ya yi magana akan al'asu shares wanda ya rarraba bukata wata gwargwadon yanayin amman ba bukata ba ta hajar da za a sayar din ko da za a sai shayar ta babu shakka wannan hakika ne a gwargwadon yanayin haja gwargwadon yanayin watan halaccin wannan shayar kuma ina ganin ya yi nutsu cikin ma'anan kalmar wa man ittaqa shubuhat faqad istabra al-dini wa irdi kalmar ittaqa shubuhat nan ya fitar mana da ma'anona masu zurfi a wannan wajen Allah ya saka da alkhairi albai'u bil asbab watan sayarwa na asbab a wajen yusuf ya ce bai kuma laifin biliyari bai halatta ba saboda mutum bai mallaki wannan abin ba to amma su masu yi suna ganin cewa sun saka shi cikin wani nau'in irin ciniki wato sun yi ilhakin shi da asalam bayan kokarin ilhakin shi da salam sai suka ce idan abin bayyanannen sifa ne da bayyanannen hajji da ba za a iya saba wa gaban gida gashi a zane wannan gidan an san yadda aka zana shi nan a wannan anguwan ba za a saba wannan zanen ba ko iska na zarratin ko cin din nan da kwalitin da aka faɗa ba za a saba ba kayan ginin ba za a saba ba ba za ku iya ciniki ko da takarda amma na san shek ma yana tafiya tare da wannan fahimtar na tabbata to amma a su masu ibaran wancan albaikul asabidin ko ubai kwanin da suke suna ilhamin wancan da wannan suna ga inda za a halarta sayan gida a takarda saboda sanin cewa ba za a saba abin da aka zana ba babu laifi idan an halarta sayar da abin da bai shiga hannu ba a wannan fuskar da takarda ya dauka kenan amma har yanzu ba ba ita ce ba kai ba kamar ina ganin wancan maganar sayan gida da ya zama annabi aka ittifaki da wasu ɗinsa cewa za a yi shi a haka yana shan babban da a ce yanzu ka je ka gano kamfanin na da na buga misali da shi ka gano mota ka zo ka ce a siya aka cinikinta da shi wanda zai siya zai siyo ta baya hannunsa to sai ya ce wasu ya tarar ashe wani mai kudi ya zo ya kwashe sai kuma ya tunda baka mallaki abin ba abin da za ka sha baka mallake shi ba gararin da ake tsamma ake tsoro aka raka la cewa kafin ka je wani abin ya zama ya kuce kai kuma na hanka ka kuce kuwa ka ga wanda ciniki to ya za ka yi da wannan abin wannan ko abin da shi don sa ya faɗa gida ne a sada za a yi shi duk wannan ni ma na yi shi amma a wancan cewa abin da yake shi ba kamar haka bane abin da yake da kima yana nan a tsaye da sifarsa kuma a siye shi ko ba a mallake shi ba to aka je kafin a je tun da wanda ya mallaka ba za da shi a can ya yi yadda yake so da shi Allah ya sa ka da alkhairi ko da ke nan ma da akwai da gwargwado saboda bankunan da ke sai da wanda sun yarjejeniya da kamfani to muna da isassu kuma kullum suna updating din su mota kala kaza ta kare to babu sauran mota kala kaza duk dai amma da barbaru ne ba na ce an halatta ko an ban hanyoyi ne ne duka sun da dabara a cikin mu'amalolin wanda yake kamar yadda muka fi ba su ne ne faɗi karfe kuma wannan mu'amala an yi wani kuskure kuma na da kuskure in nan gaba za a tsara irin wannan mu'amala ba iri na ya kamata ya tarihi ba ya kamata ku ɗauko wani ƙwararren masanin tattalin arziki ƙwararren masanin mu'amalolin hada-hadin kuɗi sai zama shi ne mai tarihi yadda yake duk inda matsala lokacin da wani babban malami a tsatsaro zai hana kariban banki babban malami ba zan ce zai hana ta zai tafi zuwa ga ra'ayin halaccin zuban banki a ganinsa sai da ya nemo ƙwararrun masana tattalin arziki duk matsala zai ce to ku me kuke gani a nan to me aka ce a nan ga abin da shari'a ya ce to in suka haɗu da ra'ayi sai ya dawwala a littafin to babu shakka in Allah ya nan gaba za a kare irin wannan muhazara dan babu shakka shakka zan dana mana ne kuma muna jin roƙon kawai ya ta hakuri da mu gayyatar ku kan insha Allah wasu za su tafi musu to in Allah ya ta in Allah ya ta za a kara wata muhazara insha Allah za mu dauki kwararren masanin wannan fannin da zama shi yake ta'aliki domin shi yake kara fayyace wasu abubuwa da ke ciki domin a gaya mashi matsayin shari'a a cikin waɗannan matsaloli. Matsalar da ke cikin har yanzu albaiku bin asfar wanda yake su kansu bankunan musulunci suna yi wanda yake muna da tambaya har yanzu a ciki shi ne ta hawulul malakiyya. Shin mallakan abin bayan wannan kulla cinikin farkon yana komawa zuwa wurin wanda ya siya ko yana nan wajen wanda ya bada to shi ma da wannan matsala ce mai zaman kanta da tana bukatar a duba ta domin ganin halaccin da ko rashin halaccin ta fatan hakika ne cewa babu shakka tsare-tsaren bankunan musulunci har yanzu jarirai duk duniya yanzu ne ake renan su saboda har yanzu ba su gama kucewa su kansu daga cikin abin da suke nuna wa conventional bank ya ba a kansu ba in ba ta dabara ba da lafuzza da hali a shafi ya yi magana a cikin ta'amin wanda yake ya yi shara masu shawarwa masu zurfi kwarai da gaske cewar watan ta'amin shi ne insurance wanda ya nuna cewa da ya ce insurance ba zai iya karɓuwar halarci a cikin addini ba in ba da fuskar wani nau'i na ta'awu da mutane za su yi ba kuma idan ba a tsari wannan abin da ake tsoro ba to dukiyar zai koma mallakar majmu'a ko mallakar afra nan ne kawai ɗan ƙarin sani dan bambanci tsakanin watan bayanin shar da abin da na kara watan mulkan abin ko dai ya zama na kasa na daura gaba ɗaya na kowa da kowa ke ko a mayar ma mutane da kayansu kowa ya mallaki abin amma ba zai zama na administrator ba zai zama na shi ba to idan ya zama mallakan majmu'a ne kuma suka yarda ko ya zama mallakan za a bayar ma afrad kowa a rike tsakani kuma suka yarda babu shakka wannan nau'i ne na tami karɓaɓɓe a cikin addini wallahu a'lam an aiko da tambayoyi masu muhimmanci amma kuma lokaci yana gudana kuma mutane suna da uzurorka da garurori da daman gaske kuma da yake yau ranar muhabarar farko ne saboda haka yau kamar namuzaci kamar mun yi samfin muna roƙon kuma na tabbatar mutane su da ba a saba kaiwa irin wannan lokacin ba a bar masallaci ba kila abin zai zama da ɗan nauyi to ina ganin abin da zamu yi za mu haƙura da waɗannan tambayoyin ɗaya biyu ko dai a yi sallah a amsa su ko kuma a haƙura da su in an zo muhazara ta gaba domin dukkan abin da ake yi a cikin wannan barnamaj din Allah ya ja muna niyyar za a sami wasu ɗan uwa kuma da za su ɗauki nauyin transcribing duk muhazar a rubuta ta a tace ta a yara a watsa ta a yanar gizo na farko kuma za a sami audio da video cd na duk abin da aka yi saurari ba zai hana yin azumin muhazara ta biyu insha Allah a amsa waɗannan tambayoyin shek ya yi umarni a makalli wanda suke da muhimmanci kwarai a yi magana ko da mace daidai akan kowanne alaka shi bayani gamsashi ne fadi kuma kila zai zo daga baya tambayar na farko wannan yana tambayar wata mai aikin banki wanda yake aikin sa ya hada da aikin wajen hada-hada abubuwan da aka ambata na interest to na san amsar da shek zai bada ba amma ina hasashen shi to amma ni dai amsar da zan bayar akwai malamai da suka kasa kasashen rayuwa na shi suka ce akwai inda babu bankuna sai irin waɗannan conventional banks kuma da musulmai a waɗannan wajajen to ba da bara ba ne matuƙan musulmai suna da abin dukiyar su a cikin irin waɗannan bankunan a ce kada musulmai su je su kare musu amanan su a wannan wajen saboda haka za su iya shiga su wannan aiki don kare amanan musulmai a babin da bankuna amma in ya zama da bankunan musulunci in ya zama da bankunan musulunci kuma bankunan musulunci suka zama bankunan musulunci da gaske ba bankunan musulunci da suna ba ko da dabara dan lokacin da aka bada bankunan musulunci a wasu bankuna sai da shi ke da saba su ko su fara wani sashi da musulunci shi ne rabuwa a cikin ana wancan da adan amma ga wani sashi da musulunci to da ba da wani abu da an tafi lokacin muhadara da sai in Allah ya tsara mu tattauna shi malam ya tambaya magana a wannan yana tambaya akan a darajojin gold na karat wato wani gold ne ake lura da shi mai karat 21 ko 18 ko 14 ko 10 duk gold din da ake magana ana yin mai karat ashirin da ɗaya domin abin da ake nufi da gold watan karat shi ne nisban gold da nisban karfi a cikin wannan gold to gold yana zama gold ne idan ya zama nisban karfi mafi karancin nisba domin babu gold da zai iya rike kansa shi kadai dole sai ya zama akwai wani nisba na karfi nan kanan to wannan nisban shi ne ake kula idan nisban gold ya zama shi ne mafi yawa kwarai to sai a kira wannan abin gold saboda haka malamai abin da suke nufi gold mai karat ashirin da ɗaya shi ne gold ɗin da ake yi itibari da shi idan ya zama kasa da haka shi ma gold ne amma sai an samu cikon ina fatan an fahimta sai an samu cikon saboda haka idan misali misalin zakka nifin gold a gram tamanin da hudu ne ko tamanin da biyar saɓanin malamai mai karat ashirin da ɗaya to idan mai karat sha takwas ne to shi zai koma casa'in da wani abu misali tsakanin wallahu a'lam a wanda yana tambaya kan kawo mana menene hukuncin agency wato agency shine ladan aiki a cikin cikin kicin kayya to wannan ma dai na san matsala ce ta sabani amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan halaccin ba wato saboda lada ne na wani juhud ko ko ta fibra da mutum ya saka a cikin wannan cinikin da aka yi ko an ce wata rana wani wani ya zo jirgin ruwa ya lalace ko an an yi an yi an rasa yadda za a gyara sai aka kira wani makaniki makaniki ya zo ya lalle ya kasu ya ga ashe wata kusa ce kawai ta fito sai ce to shi kenan aka yi tsari da sai ya ce sai ya dan kullu kusa kawai sai ta koma sai aka tada jirgin ruwa su tashi aka ce kai wannan ya ce nawa za a biya shi ce kamar dala biliyan ɗaya sai wani wani irin hukari ko kusa kawai dala biliyan ɗaya ya ka ce zai kawo bayanan yadda ya raba dala miliyan ɗaya sai ce to dala dubu ɗari tara da casa'in da tara na sanin inda za a buga dala ɗaya kuma na inda aka buga ya ce waɗannan ma'aikatan fed federal a kudin da ake cirewa daga cikin kudinsu ba a shawarce su ba sai na insurance to kawai dai wannan sai dai Allah ya yafe su Allah ya saka su amma dai wannan kan ba wani fuska da za ta hana ta zuwa kan zaman a sani na wallahu a'lam da kuma kidan zuciya da wasu malamai amma dan insurance da life insurance kamar da malam ya ce babu wata fuska da za ta hana ta shi da aka cire kuma wannan abu ne da aka yi maka da fitar duka ba da yan san wannan ya ce malam ta yi magana kan ijara wacce ta wannan daga yadda ina ganin ya shafi abin da kuma mun fadi wasan idan an fara da kuma daga baya ne yake ci gaba irin wannan al'ijarar da ta yi tambayi gari to shi ma dai matsala ce da take ana hawa kuma musulunci tambaya kanta wani na tambayar yin a bashi rancen kuɗi dan ya juya amma kuma a riƙa rabari ba wannan haramun ne shi ma nau'in ribar da sai ce sai dai mutumin ya bada jari kamar da shi ya misali ya bayani na musharaka ya bada jari wannan da jarin shi wannan da kokarin sa su raba riba akan wani fasan ke kowa da abin da zai samu ba ga duk abin da zaka dawo da shi ba a ce misali kai kana da 10 fasan ina da 90 ko kana da 50 ina da 50 fasan da duk abin da aka samu haka da rashin a kai ma da kowa zai hakura a kuma sannan akwai akwai zamana inda kuma zai bace saboda akan amana haka kina ba abin da zai ba in dai ba tare da wata kuɗi suka bace to shi ma anan matsala ce ke fadi ina fatan wata rana Allah ya ba mu lokaci mai magana da dan ko a musulunci su ma yan banki suna cewa ai dan abu ɗaya saboda in kuɗi ya bace da ganganci to sai ya biya amma in kuɗi ya bace babu ganganci to shi ne za a ce ba zamana to su ma suna da maganganun su masu conventional bank ne cewa ai ba yadda za a yi kuɗi bace sai dai da gangancin su a ganin su amma muna ganin sabanin wato ma'aikacin ban ma'aikata ne kula da ayyukan bankuna ne hukuncin sa ne matsayin sa to a kamar CBA ne ke ishara zuwa gare shi a wancan irin fatawar da nake ganin cewa na tafi zuwa gare shi cewa a mara kashin yana kaɗa kai wata cewa waɗannan irin ma'aikacin zarura wato in aka ce zarura a nan akwai abin da baya ba zan iya canza shi ba to za ka karbe shi a yadda yake da fatan Allah ya kawo canjin wani abin da ya yi wannan wanda ya dace wata irin biya da muke rayuwa irin yanayi da muke rayuwa kila ba zai zama hikima a ce al'umma musulmi su janye gaba daya daga irin waɗannan tsare-tsaren ya koma hannun ko da yake tsarin banki gaba daya tsari da a gina shi a kan ba babu shakka cikin wannan babu hukuncin amma kuma abin da abin da shirka ke bani shi bani shi kaga ba sai ba sai a shi bani da ilmu makar waya ko ko fil fasha idan nan wallahi ilmu makar da ilmu falla wallahi ba shi bani shi ga shi yana ya kan wanda a wasu kuma suna da talakawa da suna da suna baba da insurance da sauransu shi kuma ya kan nashi bai hana shi rawa ne arziki ba saboda haka ashe ba ba dalilin ba ta samun duniya ba da wancan Allah ya gane da mu a yi hakuri sauran waɗannan tambayoyin insha Allah an samu lokaci a muhadara mai zuwa wacce za a yi ta wata mai zuwa kuma unwanin muhadarar shi ne tabarbarewar tarbiyya dalilai da hanyoyin magancewa tabarbarewar tarbiyya na al'umma dalilai da hanyoyin magancewa wanda zai yi muhadarar shi ne sai yi mulir dan shan jabar katina wanda zai yi masa taliki wanda zai zauna a wannan kujerar a ranar shi ne shan musa kano abuja allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana da kai mu lafiya za mu roƙi a babban limamin mu jagoran mu a kuma halifa a shek muhammad suru ya yi kalmar godiya da kuma cikawa da addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi wanda muka iya faɗi da wannan kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله gaskiya a goyi wa Allah kwarar da su kuma muna kara godiya wa ɗan jini wannan muhabara muna fata Allah ya sa ka musu da alheri muna kara haska jinsa da wannan da Allah ya sa Samun haɗin karfi wanda da su ne da wanda da shi da fatan kuma Allah ta suka ɗauki da su masu kiran